بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar alhamis mun shiga daren juma'a wanda shine daren tara ga watan jumadal ula shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 30 ga watan oktoba 2025 wannan shine darasi na 68 cikin jerin darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda Sheikh Salih ibn Ahmad Ashami ya tattara khulasar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafan hadisi mabambanta har guda 14 Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba muna tattaunawa a cikin wato al-maqsad thani al-ilmu wa masadiruhu kitabu jam'il qur'ani wa fada'iluhu littafin da ke bayani akan jam'ul Qur'an kuma ce wa fada'iluhu sai zama wato abin nan kenan atafi akan kitab ko kuma a ce wa fada'ilihi ya zama atafi akan jam'i kitabu jam'il Qur'an wa kitabu fada'ilihi za mu tashi a lambar babi na biyu inda malam ya ce fadlu ta'ahudil Qur'an bayani game da falalar alkinta hadda idan mutum yana da alkur'ani ya haddace shi ko ya haddace wani sashi nashi to yana daga cikin falalar da ake fata ya rike shi ne ya zama ya alkinta alkur'aninsa kai ya dinga wasa da shi ta hanyar yawaita karanta shi da yawan sauraron shi da yawan muraja'arsa da yawan ainihin aiki da shi to sai ga Allah ya rike maka hadda malam ya ce an aishata anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala wani hadisi wani yana cikin bukhari da muslim daga sayyida aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce mathalul ladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa hafizun lahu ma'a safaratil kiramil barara wa mathalul ladhi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu وهو عليه شديد فله أجران النبي صلى الله عليه وسلم يقول misalin mutumin da ke da alqur'ani yake karanta alqur'ani wa huwa hafidun lahu kuma ya haddace shi ma'a safarati yana tare da as-safaratul kiram sune mala'ikun nan jakadin Allah masu rubuta ainihin wato ayyukan mutane waɗanda suke zuwa suna ɗauko bayanan ayyukan mutane daga lauhil mahfuz su ne as-safaratul kiram al-barara wanda suke wato al-muti'in al-mutahharin min adh-dhunub wanda suke wa Allah biyayya wanda kuma Allah ya tsarkake su daga dukkanin zunubai wannan yana tare da su al-imam an-nawawi yake cewa wajihin kasancewa shi mahaddacin alqur'ani gogagge akan alkur'ani wanda yake karanta shi ko da yaushe me wajahin da za a ce yana tare da waɗannan manyan mala'ikun yace saboda yadda yake shan wahala wajen kiyaye alkur'anin sai ya cancanci zama da waɗannan makusanta Allah maɗaukin sarki game da suke aiki wajen kiyaye ƙaddara asalin ma'ana haka shine ce wajen taqarub أن الله يسره عليه كما يسره على الملائكة yadda Allah ya sauka wa mala'iku ɗauko lauhul mahfuz afu ɗauko alqur'ani daga lauhul mahfuz su kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi su rako mala'ika jibril ya kawo to sai Allah ya sauka mishi shi ma sai ya zama yana da irin wannan alqur'ani lafiyayye to shi ma sai ya zama tare da su ranar alkiyama wallazi yata'ahaduhu shi kuma wanda yake dan dagaji wanda yake koyo yau a iya gobe ba iya ba yau a samu gobe ba a yi ba haka ana ta dai faɗi tashi shi kuma wa huwa alaihi shadid yana shan wahala saboda ba gogagge bane wani wurin ya iya wani wurin ya manta da sauransu falahu ajran ya da lada guda biyu wato shine wanda yake allazi yataraddadu li da'afi hifzihi wa qillati ba'ihi wanda yana kanta qur'ani yana shakka ana ta da shi nan da can yana jin ko daidai karanta ko ba daidai karanta ba to yana yana da lada biyu ladan kokarin sa na karanta alqur'ani da kuma ladan juriyarsa duk za a bashi wannan ladan a shi wancan na farko shine alhazik ƙwararre wanda ƙwarani ya riga ya bi jikinsa to kaji shi yana tare da manyan mala'iku saboda falalar da ya samu shi kuma wanda yana ta ƙoƙari shi bai kai wancan ba amma kuma bai ƙaurace ma alƙur'ani ba yana ta ƙoƙarin karantawa abin da ya sawwaka zai karanta wani ma iya izu guda ko ƙasa da izu guda ko wasu ƙididdigaggun surori shi ma yana da lada akan wannan aikin da yake وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga dai misalin ma'abocin alqur'ani shine kamar misalin makiyayi wanda yake da raƙuma wanda aka daure su da dabaibayi shine almu'allaqa in ahada alaiha amsakaha in ya tsaya ya kula da su to yana nan tare da dabbobin shi ba za su gudu ba wa in atlaqaha zahabat idan ku ya dogara da wannan da baibayin kawai ya tafiyar sa idan suka juya daya biyu uku sai da baibayin ya kwance sai goye ne mai ya rasa wannan shine misalin duk wanda ya hadace alqur'ani ko ta sura idan kullun yana karantawa yana maimaitawa yana saurara yana ƙara zuwa gun malami yana aiki da shi to sai ya ji qur'anin ya zauna idan ku ya dogara da karfin haddasa ko da cewa ya sha fari ko da cewa ai shi ya dade yana yi yayi wasa ko to kawai sai ya ji babu haka qur'ani yake duk wanda yake hadda ya san wannan qur'ani yana da wannan sammatsin duk wanda ya in ka bar shi da rana daya sai baka da wata an tambayi wani malami aka ce wane ne gwanin alqur'ani yace me karanta shi kullum wanda ke karanta shi kullum kawai shine gwani na zaka gana haka yanzu kalli fatiha kana jin ko a ina ne zaka zaka manta ta saboda kullum ana cikin karanta ta to duk inda za ka yi mishi irin wannan bibiyar kai ta karanta shi kai ta saurararsa kai ta gabatar da shi a gaban abokan karatunka to za ka jiya maka irin laushin da fatiha ce maka wannan ma yana cikin bukhari da muslim وعن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأهدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسيا واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا تفصيا من صدور الرجال من النعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس ما لأهدهم Allah wadaran magana ɗaya daga cikin mutane an ya kula mutum ya dinga cewa nasitu ayata kaita wa kaita na mance watan nan aya na mance wacan can aya bal ba haka ba nusiya an mantar da shi haka ake kanta shi da nusiya bitafki ma'anar shi shine an mishi ukuba da mantuwa saboda sakacinsa wajen karantawa ko kuma saboda wani zunubi da ya aikata ko dan a tsoratar da shi akan ya kiyaye abin da yake aikata kamar da Allah ya ce nasullaha fa nasiyahu to shi za a ce kanta shi da nusiya an mantar da shi ne sai annabi ya ce wastadhkirul qur'ana ina horon ku da ku dinga yawaita tana tilawaku ku dinga yawaita maimaita tilawaku fa innahu domin shi alqur'ani ashaddu tafassiyan yafi saurin warwarewa min sudurir rijali daga cikin kirazan mazaje minan na'ami fiye da dabbobi wadancan da aka ambata wannan yana cewa na farko ba a so mutum ya ce ya manta sai ya ce an mantar da shi sannan kuma Qur'ani a kirji yake bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma sannan kuma yana barin kirjin idan ka bashi idan kai wasa da shi sai bakirin sai kirjin ya zama yawo fanta a nan da yace a bal nusiya a abu uku ne na farko ana iya danganta mantuwa ga asalin wanda ya kaddara mantuwar shine Allah madaukakin sarki kamar yadda sau ake danganta sauran ayyuka ko da wani ne ya aikata su a danganta su ga Allah wa ma ramaita id ramaita a antum tazra'unahu am nahnu zari'una haka irin a a sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah kaga wannan yana nuna na- dangantawa ga Allah wanda shine mahaliccin waɗannan ayyukan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ana iya danganta shi kuma zuwa ga wanda ya mubashara aikin shi dan adam kaman idan Allah ya bamu labari a a fadin yaron Annabi Musa inni nasitul huta na manta kifin ko sai ce mene wa ma ansanihu illa shaitan an azkura ana iya man dangantawa ga kansa ana iya kuma dangantawa ga shedan da ke sa mutum wasu wasan da ke sa yin mutuwa su kuri a dangantawa Allah wanda shine mahaliccin halittu da ayyukansu ko a dangantawa dan adam wanda shine yin basharanci aikin iza da da Annabi Musa ya darge shi sai ya ce la tu'akhidni bima nasitu kada ka manta abin da na manta ko haka haka muna addu'a kullum muna ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kaga wannan duka dangantawa ne ga alfa'il to na uku shine dangantawa ga ainihin wato shi shedan din kaman shine shine yake sa waswasi ana so a guje wa dangantawa ga Allah a zahiri haka saboda ladabin magana sai a ce nusiya a dangantawa mabnunil majhul ko kuma wani abu makamanta ko a ce shedan ya ya mantar da ni al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari cikin mujalladi na tara ya tattauna akan wannan mas'ala ta wane ne za a danganta wa mantuwa din wa an Sa'id ibn Yazid anna Shuraihan al-Hadrami ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسد القرآن أن أنبتي شريح الحبرمي a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatawassadul qur'ana baya filo da alqur'ani to wannan maganan malamai suka ce a yahtamilu madahan zai iya wa annabi yana yaban shi ne wato abinda yake nufi baya wulakanta qur'ani baya kwanciya a kansa baya wasa da shi ya zama yabo kenan wai hata milu zamman zai zama kuma ba yabo bane aka sun yabo ne wato zargi ne ma'ana wato a a baya baya ba da himma wajen karanta shi lafazin yana daga cikin al'adbad shi wannan zancen la yata wasadul qur'an yana daga cikin adbad adbad shine kalma ko wani zance da ke daukan ma'anarsa da akasin ma'anarsa kamar misali yanzu bahaushe ya ce mai dogon hannu mai dogon hannu ya ɗaukan mai kyauta da alheri yana ɗaukan kuma ɓarawo a gun bahaushe ya danganta ga ga ga siyakin haka aka ce mai farar kafa zai ɗaukan mai albarka ko marashin albarka cewa ne ya taka yana da farar kafa wato yana yana duk inda ya shiga sai ya samu alheri kuma aka ce ya auri mace mai farar kafa yana tana zuwa gidan shi kawai an canfa ta komai na shi ya lalace kaga shi ma azdad ne haka in ba shi yace an sa mai hannu ana an sa mai hannu kuma an taimaka mai ya samu wani alheri ko kuma an mai asiri an lalata mai rayuwa to haka wannan shi ma da aka ce ya tawas la ya tawassadul qur'an abin da ke tawsidul qur'an ko dai mutumin da yake kwana akan qur'anin sa bai kula da shi yana ko kuma wanda yake wato baya bacci saboda tsabar karanta alkur'ani baya bacci sai ya karanta alkur'ani to da haka idan ka ko dai at-tawsid an-nawm anil qur'an kaga shine zammu ko kuma at-tawsid shine ad-dawamu ala tilawatil qur'an ko mun gani so da haka abinda yake so da ya zama cewa kana kula da abinda ka rike na ainihin wato karatun alkur'ani ko da yaushe babu khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama babun da ke bayani akan alkhair mafi alkhairi a cikin mutane ta fuskar karantarwa shine wanda ya karanci alqur'ani kuma yake karantar da shi sharadi na farko ya zama ya koya ya iya ba dan takife bane ba dan haye bane kawai ya ga ana yayi shi ma yaje dinga hawa kan murya wani kawai ya bude wani shafi a TikTok ya dinga koya mutane wai shi ma malamin Qur'ani kaje yanzu akwai irin su to banda wannan wanda ya koya ya je sha wahalar yadda ake koyan karatun alkurani a gaban malami wa allamahu sannan kuma ya kama aikin karantar da shi kun tana bayan mun ambaci ibnu abi saq al-habari wanda aka ce saboda wannan hadisin yace wannan hadisi ne dalilin zaman shi a masallacin garin su a kasar Kufa sai da shekara 40 bayi da aiki sai karatu alkurani sai koyar da mutane ya haddatar da mutane ɗaruruwa dubbai karatun alkur'ani to da haka ana koyan karatun alkur'ani don a yi aiki da shi don a samu falala a samu kusanci zuwa ga Allah kuma daga bayan Allah ya kaddara ka karantar da shi sai ka haɗa falala guda biyu ta'allamta alqur'ana wa 'allamtu saboda ka waɗannan malamai da ake kalma su kaza da alqur'ani wanda a duniya ana ganin su kamar ba komai ba mu sani masu daraja ne a wurin Allah mutane ne masu daraja da kima sawa'un irin wato waɗannan alarmomi namu na Hausa masu tsangaya ko malaman hadda waɗannan na zamani masu hadda asaba da lahadi ko hadda asuba dukkaninsu masu falala ne a wurin Allah mutane ne masu daraja a wurin Allah ba abun wulakantawa bane wallahi ga gaba ɗayan su miskinai ne ya asaf in ka ga wani a cikin su ma da kyakkyawar riga sai dai in kawai an taimaka mai ne ko wani abu makamanci ko kuma irin yanzu da suka gano tunda sun gano mutane ba su da imani sai su tsumbula kuɗi su ma su tsumbula kuɗi iya san ransu yaron kuma ko ya iya ko bai iya ba kai ka jiyo da su ma su dinga fantama wasu to abin da ake tsoratar musu kai ya zama sun ce ladan su a duniya domin abin da suke da shi ya fi ƙarfin asiya da kuɗi in dai wanda zai koyar da wani karatu ne a duniya to ba wanda ya kai daraja mai koyar da alkur'ani kai farfesa ne kai malamin chemistry ne kai mai tsarge mas ne ko me a kana baya da su ne to wannan falalar da Allah ya ba su ana so su riko da ita su girmama ta yana daga cikin hadari a yanzu a samu da sai koyan alkur'ani ba su da nufin su zama masana alkur'ani ballantana a ce za su karanta da shi haka ba sa tunanin su gaji malamansu abin da suke tunani kawai bari su shekara ɗaya suna koyan alkur'ani daga ran su koma su yi boko wani tunani ya zo mutane cewa wai wanda ya rike alkur'ani shikenan boko zai mai sauki manufar shi kawai boko ya mai sauki mukaddara ma da gaske ne haka ne kai kana ganin iya daraja alkur'ani a gurinka shine kai boko ya masu riki ba ruwanka da ikra war taqi ranar alkiyama ba ruwanka da wannan da aka ce ma sifatul kiramil barara kawai yaron ka iya qur'ani saboda in yaje engineering ko medicine ko architecture kawai ya dinga ya dinga shan fari yanzu diyan boko tanan su kenan yaro ya gama ya sirri a ce bara kai shi wata makaranta hadda wanda ake a shekara daya saboda da in ya iya qur'ani da ya je kawai jami'a zai iya komai wato kai akwanka qur'ani is, is, is a means to an end. Ƙur'ani kawai wani tsani ne da za a taka a tafi kan bokon nan. Da haka in ya gama wannan shekara ɗayan babu ruwan shi da Alƙur'ani sun rabu kenan. To da Allah ya tashi a cikin sunnar Allah dama yana sanya wani sashe su zama jarabawar sashe. Waje Allah ba da kuma libadin fitnatan a tasbiru. Sai Allah ya sa da su masu kuɗi da suke zayen su boko. da ustadai suka zama jarabawa ga junansu ba dai kun ce kuna son qur'ani ba shekara ɗaya to za a bayar ce duk sai ka makanta hadda nan na intensive a hadda shekara ɗaya har wata shida mai za ku sai a ce miliyan ɗaya miliyan ɗaya da rabi haka ake biya da garin nan malamin yayi katuwar farfajiya ta makaranta ya canza motar shi ya samu wata babban mota ya samu wata amarya shi kawai ya aure abin shi ya samu wasu 'yan ustazai suna kwana da yaran yana ba su dubu talatin talatin yaran kuma dare kawai dafa musu wake yaro in yaki a zane shi in yaki ci da shekara ta yi kawai sai a zo a yi walima a ce sanar da ci ƙarya ne wallahi ƙarya ne mafi yawa ƙarya ne kai ya za a yi ma mu irin wahalar da muka sha kan ƙur'ani mu dinga da irin wannan tunanin eh abara da irin in ka tana irin wahalar da ka sha a wata sura akwai surar da har yanzu ka da aka kanta sai gaban ka ya faɗi in ka tana ya aka yi har yanzu ma kana jin tsoronta kawai sai a ce wani yaro ya zo dare guda wai ya haddace a ba qur'ani ya bai wanda saukin ba har yau inda dai karshen duniya annabi ya ce daman qur'ani zai saukin da da yaro da tsoho da tsohuwa da mata da maza duk za su iya annabi ya faɗa amma dai ba irin yadda ake yi din nan ne yanzu ba kawai a ce wai kullun yaro ya bada shafi a rubuta a cikin logbook ɗin shi ya bada wannan shafin gobe ma ya bayar a rubuta sati daya ya bada izubi wani sati ya bada izubi shikenan fa kawai an wuce sai ƙarshen shekara kawai a zo ayi walima kawai iyaye su kawo raguna su kawo kuɗi a yi mai sunan shi anko a ɗauki hotuna kawai a yaɗa yawa a kai su umara a kai su umara ko a kai su can minzibir park su je su wuni suna kallon ruwa to duk wannan asalin haɗarin ma shine su yaran fa daga nan ba ruwansu da alkur'ani shi kuma malamin da yake koya musu yana fada malami wanda ya koya mai ya dafa shi har ya zama malami yanzu shi kuma yanzu ɗaliban shi ba ɗalibai ne da za su gaji ilimin shi ba ko kun gane bambancin ɗaliban shi kawai kamar kwastomomi ne masu zuwa kawai su ɗauki abin da yake da shi na services kawai su tafi abinsu kaga shi ya zama al'abtar kenan ya kamata malaman hadda su dawo cikin hayyacinsu kawai yanzu tsakaninsu da mutane kawai shine kwastomomi waɗanda suke son yayansu su iya ƙwara'a ce a ce sun sauka don kawai su je su yi boko don aje kawai a haɗa a cikin dangi a ce ai ayan shi da alƙur'ani to ya kamata yanzu su ba sa cikin baya cikin lissafin su ma cewa su suna neman wannan khairiyar ya ta'allamuna alqur'ana li yu'allimuhu baya cikin ma lissafin su gaba daya tunda ma kallon mutane watsatsu ko kaskantattu ma ake malaman ba a makallan su da mutunci dan a haka ma malami yana kokarin shi ma yana yana yana yin wani kuskure game da lantar da yara za za ga yan sanda sun zo makarantar ko ko yaro ta kira a waya ta zazzage ka sai ai kuɗi muke ba ku da sauransu ya kamata malaman hadda su dawo cikin hayyacinsu ya kamata hadda ƙur'ani ya zama ana yin ta ne saboda daraja alƙur'ani saboda kuma ana so a haifar da malamai na alƙur'ani saboda alheri ne za mu zo mu ji hadisi alheri ne a ce a cikin al'umma akwai gaggun makaranta alƙur'ani wanda suka san shi ciki da baya masu murya mai daɗi irin su Abdullahi Abba dan yanzu misali irin su Jamilu Sadis ga su nan gogaggu wanda in ka ji katin su dole sai ka ji daɗin shi to wannan alheri ne a cikin mutane amma ce kawai duka yan hadda sai dai irin waɗannan yau an yaye sittin bayan shekara ɗaya nemi su dina suke a rasa ya kamata ce sun yi wannan sauka ta farko za a dawo ne fa a sake komawa a sake dawowa sannan a canza riwaya a yi nan a yi can a shekarar kamar sha biyar ana abu ɗaya yanzu ka ji ƙur'ani ya zauna ya zauna a rayuwarsu amma kawai a ce wata goma wata sha biyu ko shi kenan an yi graduation din su Allah ya kyauta kare a dinga san miliyoyi kawai inda na ga account din arama kawai ya cika an ba shi ladan shi kenan ko ta kala rawu to khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairun ku wanda ya koyi alqur'ani kuma yake koyar da shi wa an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma yace jama'atul muhkama fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi yana raye na haddace al-muhkam surori da ayoyi waɗanda suke da hukuncinsu ba a shafe ba faƙultu lahu wa mal muhkamu me kake nufi da al-muhkam qala al-mufassal yace gajajjerun surorin tun annabi yana rayu diya iya su sauran kuma ya ci gaba da koya a gon sauran malaman shi Zaid dan Thabit Sayyidina Ali sa Aisha duka malaman sa ne ya ci gaba da koya a gurin su wannan yake nuna maka shine bai yi gaggawa sai ya iya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa tunda aka dawo Madina suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan shekara goma ana tare amma yana ta karantawa ne yana koya a hankali saboda su kuma dama tsarin su kowace aya ko sura an ka koye ta to sai ka koyi abin da ke cikin ta na ma'ana sannan zaka tsallaka babul maddi wat tarji'i fil qira'ati babin da ke bayani akan yin karatu dalla-dalla da kuma attarji'u shi ne ka karanta da murya ƙasa sai ka sake karantawa da murya da tafi wannan ka ƙara ɗagawa wannan yana tasowa ne daga tadabbur idan mutum yana tadabbur yana karatu yana lura da ma'ana don ya karanta wani abu sai ji yana da buƙatar ya koma ya ƙara karanto shi har murya shi ta ƙara ƙarfi kamar yadda ladani yake yabo kiran sallah zai akwai nau'in kiran sallah wanda ake karanta ashhadu an la ilaha illallah da murya a ƙasa da ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma a murya a ƙasa sai kuma a sake maimaitawa da murya mai ƙarfi ko wanda shi ake ce ma at-tarji'u to ana yin irin wannan makaratan alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi an shuba an muawiya ibn qurra an abdullah ibn mughaffal al-muzani qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath ala naqatin lahu yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar fathu makka akan wata raƙumarsa يقرأ سورة الفتح yana karanta inna fatahna laka fathan mubina aw min suratul fati ko wani sashe na wannan sura qala farajja'a fiha sai yana maimaita ay raddada sautahu bil qira'a yayi karanta ya ƙara maimaitawa wasu suna ganin a masu fassara suka ce annabi yana yi ne saboda yana tadabburin ayoyin wasu kuma suka ce a saboda gargada da yake akai da dabbar sai ita ce take sa murya shi take rawa haka wallahu alam annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta haka قال يتي ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل سنة معاوية دون قرأ سيكرنتا يكتنتا مسئرين قراءة وقال يتي لولا أن يجتمع الناس عليكم بعدن كم متاني ستارا أنبا لرجعت كما رجع ابن مغفل dana dinga maimaita muku kamar yadda wannan sahabi Abdullahi dan Mughaffal ya dinga maimaitawa yana kwatanta mana yahkin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana kwatanta mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita karatu fa qultu li Muawiya sai ni shu'ba na ce Muawiya kaifa kana tarji'uhu yaya ne maimaitawan qala a a a salasa marratin yana maimaita kowace aya akalla sau uku shine ma'anan waɗannan aɗin in yace inna fatahna laka fathan mubina sai sake dawo ce inna fatahna laka fathan mubina sai daga murya sai ƙara daga murya akan akan aya na fata mun gane to babu laifi idan mutum yana karatu ko yana limanci ko yana sallar dare idan ya zo wani waje da ya ji wani shauki ya kama shi ko wani tsoro ya kama shi ko wata ma'ana ta bujuro masa babu laifi idan ya maimaita wani sashe na karatu wa fi riwayatin al-bukhari wa huwa yaqra'u suratul fati aw min suratul fati qira'atan layyina karatu mai taushi yaqra'u yana karantawa wa huwa yurajji'u yana maimaitawa wa an qatada qala su'ila anas kayfa kanat qira'atu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an tambayi anas dan malik Allah ya kara masa yadda cewa yaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake karatu qala yace kanat maddan ya kasance yana yin ta dalla dalla thumma qara'a sannan sai Anas ya karanta bismillahir rahmanir rahim yamuddu bismil bi bismillah yana karanta bismillahi dalla dalla wa yamuddu bir rahmani wa yamuddu bir rahim yace bismillahir rahmanir rahim ya karanta shi dalla dalla wato baya yin gudu gudu a ce bismillahir rahmanir rahim baya irin wannan karatu na gaggawa da babu tartilil qur'ani wajtinabi wajtinabul hadd babun da ke bayani akan zakanta qur'ani a karanta shi tartil wato a karanta shi dalla dalla a baiwa kowane harafi haƙƙin sa a fitar da maddoji a fitar da ainihin wato sifatu na huruf inda ya kamata a idigami a yi inda ya kamata a ikhfa'i a yi inda ya kamata a yi kalkala ko ina a yi shi dalla dalla da sifatul huruf da ainihin wato makharij hadus su fita tsaf wajtinabul hadzi da kuma a tsere ce ma wato alhadz shine abin nan a karanta a guje din zuku kenan ko an abi wa'ilin kala جاء رجل إلى إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة أيو تكين دري إنا صلى ركعة غدا نكرن تدكا ننجر سوروني المفصل كمان تندق قافين ko tun daga hujurat bisa saɓani har zuwa nas ce a raka ɗaya karanta ta faƙala hazzan ka hazzi shi'r yace to a guje kenan ka karanta shi yanda ake karanta waka kai a guje karanta alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in irin yanda ake dina idan ana tahajjud da dai haka ake amma yanzu alhamdulillah mutane sun gane sunna zaka ga an rage wannan gudun mabiyan masallatai yanzu an rage in ana tahajjud amma da haka ake yin shi sabu zarci ai ta cinye harufan da sauransu irin kamar da ana makaranta hada mutum yana yana da yana da kwantan muraja'a ko ya zo kawai ya ta yin ta a guje a guje yana cin ya rabi idan da makaranta allo suke duk ba kyau babu lada wannan karatun kawai dai ana da yi dan dai a rike hadda amma magana lada babu mai lada shine a karanta shi dalla dalla ana yi ana tadabburi ibnu mas'ud ya fara mai fada yace laqad araftu an-nadha'ira allati kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna yace ni na san surori nadha'ir masu kinin juna masu kama da juna allati allazi allati kan nabi sallallahu alaihi wasallam ya qarinu bainahunna wadanda nabi karanta ya kasance yana sallar dare yana gwama su ya karanta guda biyu a cikin raka'a daya ko ya karanta daya a raka'a farko ya karanta daya raka'a ta biyu sai ya sallama yana cikin gwamawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da gaske akwai kamar da cikin hadisin Abu Dawud akwai suratul Rahman da wan najmi nabi yakan karanta su gaba da su wato surori waɗanda za ga maudu'in da suke magana yayi kama da juna da gaskiya akwai iktarabatu sa'a da kuma alhaqatu malhaqa da gaskiya akwai irin watur da wazariyati darwa da gaskiya akwai irin idza waqa'atil waqi'a da nun wal qalami wa ma yasturun da gaskiya akwai irin sa'ala sa'ilun bi azabil waqi' da wannazi'ati gharqa da gaskiya akwai irin hal ataka hadisul ghashiya da kuma la uqsimu yawmil qiyamati irin waɗannan su ake ce mana za'ir Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gwama su ya karanta su lokaci guda saboda maudu'in su content din su yayi iri daya kaga wannan yana nuna ba za ka yi irin wannan ba dama sai ka sabe Qur'ani yake fara ba wai kawai zallan hadda kawai ka shafari ba dole sai ka san ma'ana kana za gane sura kaza da sura kaza sun yi kama da juna suratu kaza da suratu kaza sun yi kama da juna kissa kaza an yi ta a wuri kaza kuma an maimaita ta a wuri kaza sun yi kama da juna misali a ce shu'ara irin kasas irin suratu abin nan araf ka gangaro kan anbiya za ga duk suna da kissoshin annabawa a cikinsu sannan za ka gane sotul abin nan sura da take da hukunce-hukunce iri kaza ta kama da sura take da hukunce-hukunce iri kaza ko kuma wannan ta magana akan kiyama wannan ma ta magana akan kiyama wannan ta magana akan kaza to wannan su ake ce mana za'ir annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta su a wuri guda yana karanta su a sura a raka'a guda ibnu mas'ud yake cewa to ni na san su annabi zai tsawon sallar shi ta dare sai dai karanta akalla sura biyu a raka'a sai kuma ka ce ka karanta tun daga kaf har zuwa na sa raka daya daga ba irin na annabi kake ba kare kana yin irin naka kawai fa zakara 20 suratan min al-mufassal in musu ne ambaci har surori guda 20 cikin al-mufassal surataini fi kulli raka'atin sura 20 kaga in ka maida su bibbiyu ya zama sura ya zama guda goma kenan ko to shine sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a goma kafin ya wutiri sai ya karanta su gaba daya sura 20 وعن ابن أبي مليكة عن بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم آه قال أبو عامر قال نافع أراها حفصة da aka ce wata cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina tsammanin Hafsa ce annaha su'ilat an qira'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an tambaye ta game da karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace innakum la tastati'unaha ba za ku iya karatu mai nagarta da daɗi da inganci da dalla-dalla irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa qila laha sai aka ce mata akhbirina biha ki ba mu labarin ya karatun yake qala fa qara'at qira'atan tarassalat fiha ta musu karatu wanda yake a hankali a hankali qala abu amir qala nafi'un fa hakala ibn abi mulaika ibn abi mulaika sai kwatanta mana alhamdulillahi rabbil alamin ثم قطع sannan ya tsaya ja numfashi ar-rahmanir rahim thumma qatta sannan ya tsaya ja numfashi maliki yawmiddin haka dalla dalla kowace aya a tsaya a ja numfashi kamar da ita ma ummu salama take cewa kanat qira'atuhu maddan yaqifu ala ru'usil ayi karatun shi ya kasance dalla dalla yana tsayawa akan ƙarshen kowace aya saboda haka abinda ake so ga mai karatu shine kowace aya ka tsaya ka ja numfashi sai inda aka samu cewa ya zo a wata riwaya ta alqur'ani wata ke mutawatira cewa nan wajen mai karatun da aka ruwaito kalun ne ko absu duri ko susi ko khalab ko waye cewa nan bai tsayawa wucewa yake yi to sai ka wuce yadda ya domin yanzu wannan riwaya ce ita ma ko mutawatira ce babu husnul sauti bil qira'a babun da ke bayani akan mustahabbancin rera karatu mai dadi kowa ya kokari ya ga cewa karatun shi na alqur'ani yayi iyayin sa cewa karatun ya dadi kada kawai dinga karantawa kawai kamar ana dadda kamar ana datsa rake kawai kwab kwab kwab kamar ana ana ana buga hamma akan kusa a kai kokari ka saisaita muryarka gwargwadon yadda Allah ya baka murya mai kyau mai dadi kar kawai ka dinga karanta qur'ani anyhow wannan da zaka je zaka wani jawabi da daban da turanci ba zaka je kai shaka anyhow ba zaka je ne kana kokarin ka ga cewa ka burge waɗannan yan boko da suke gaban ka abin ta kai shine mutane suna ganin Qur'ani ba dole sai sun abin nan ba sun bar shi sun ba usame da shi kawai ko kuma a ce ma yanzu yan mata ma aka bari da wannan sabga mutane babu ruwan su ma yan mata ne yanzu suke ma da dadin murya ma na karatu amma su sauran mutane kawai sai wanda Allah ya tseratar ba abu ne da mutane da haka kowa ya kokari ga cewa ya iya karatu mai daɗi kuma ya habbara sautinsa ya yi daɗi saboda sai ka dinga shan shayi kana shan zuma kana yin asuwaki kana kana abin nan da murya kate daɗi yes saboda ai ai ai lada ne ai yawa an abi hurairata na eh kwarai sauraron masu karatun shi ma yana taimakawa shashayi kai baya yi ko a malar shashayi yana hana abin nan mana irin dan kakarin da na makogoro ko dan na saba da shayi ne nake ganin yana da muhimmanci baya yi shayi iri iri ne to ka ji ga yan haddan da suke shayi iri iri duk yadda za ka yi kawai ka gyara murya ka kawai kai sabis kawai ka gyara kai zama da cewa mutane sabis ɗin da suka iya kawai shine na na aure kawai shine damuwar su sabis ɗin murya saboda qur'ani dan in ka zo tilawa ka yi ta mai kyau in ka zo karantarwa in za ka yi karatu cikin dare ka ba da ada'i mai kyau yace yace an abi hurairah annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma adina Allahu linabiyyin ma adina linabiyyin hasani sauti bil qur'ani yajharu bihi babu abinda Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama wato izini irin izinin da Allah ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya dinga gyara muryarsa da alqur'ani yana furta shi ana ji ya daga cikin ɗaya daga cikin fasar da aka yi wannan ma adina Allahu da nabiyyin babu wani abin da Allah ya wani annabi izini wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma adina lin nabiyyin irin izinin da yawa annabin hasani sauti mai daɗin muryan nan bil qur'ani wajen karatun qur'ani ya yajharu bihi ya dinga bayyana karatun saboda ka bayyana karatun alqur'ani da sauti mai kyau alkhairi ne kar kuma da zaran an ji mutum nayi a cewar ya yake kasa haka wanda ba su da nasibi a kawo ce riya ka shiga zuciyar shi haba jama'a me yasa muke munana wa ƴan uwanmu zato da kaji wani da an je na ce riya ne abu ne mai kyau kuma ana so kai ka saurara ka ji ana yi fastami'u lahu ko wa fi riwayatin lahuma ma adina Allah li shay'in ma adina lin nabi sallallahu alaihi wasallama yataganna bil qur'an babu abinda Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama izini ya bashi dama sakakkiya akai kaman damar da ya bashi akan rera alqur'ani wa fi riwayatin al-bukhari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laysa minna man lam yataganna bil qur'an baya cikin mu wanda bai karanta alqur'ani yana rera shi wasu kuma sun fassara ya taganna bil qur'an wato wanda qur'ani bai wadace shi wanda yake ganin yana da wani abu wanda shine ya fiye mai na duniya fiye da alqur'ani baya ganin wadata a cikin samun qur'ani dai wato yana da alqur'ani amma kuma yana da yana jin na ƙasa yana ganin saboda bai iya turanci ba ko saboda shi bai yi digiri ba kamar shi ba mutum bane kullum yana ganin oh waɗannan yan bokon sun fi shi daraja alqur'anin da Allah ya bashi baya ganin darajar shi to wannan baya cikin mutanen kirki baya cikin mutane karka dinga ganin wai kai kasashe ne a matsayinka na alaramma ko mahaddaci ko mai koyon kata alkurani ka dinga ganin wasu sauran mutane wanda suke da abun duniya dukiya ko karatun boko ko wani matsayi ko ta shahara ta banza wai sun fika saboda kai mutanen duniya ba su san daraja abin da ke tare da kai ba Allah da ya baka ya san daraja da abin da ya baka kuma ya sani cewa ya baka abu mafi daraja wani abi Musa رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود موسى الأشعري يا كرمت القرآن cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji da gari ya waye nabi ya ce mishi ai je na ji karatunka Allah ya baka murya kamar sarewa murya irin ta sarewa irin ta annabi Dawud annabi Dawud alaihi salam ya kasance yana da murya mai daɗi wajen karatun littafin da Allah ya bashi da shi ma sayyidina Musa al-Ash'ari shi ma Allah ya bashi murya mai dadi kaga sai aka kwanta da sarewa saboda dadin muryar da ake samu idan ana musu sarewa wan wa zada muslimun fi riwayatihi law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-bariha nabi ya ce Abu Musa al-Ash'ari inda ka sani jiya na wuce ta masallaci na zikaratan ka na tsaya na saurara na sun je anguwa ne shi da Aisha radiyallahu anha suna dawowa ya raka ta anguwa sai suka ji Abu Musal Ash'ari ya zo a masallaci yana sallar dare sai annabi ya ce mata bar mu dan ji karatun nan sai suka samu wuri suka zauna tukunna suka ji karatun bai san sana ji ba sai da gari ya waya annabi ya shi labari cewa ai ce mun ji karatun ka kuma gaskiya karatu yayi masha Allah shine yace ai da na san kuna ji da na ƙara saisaita shi zaka ba ba riya bane dan ka karanta wa malamin ka tilawa ka ko haddaka ka tsaya ka tsefe ta ya ji ta ras kaga yanzu ba ai a zahiri kamar ba dan Allah kake ba ko dan malami ya baka maki kake to saboda gashi ya ce annabi da na san kana ji da na ƙara saita maka shi to karantawa dan malamin ka ya baka darajar cewa ka iya ba kuskure bane kuma a ƙasar nan ana ana shan wahalar Qur'ani ana shan wahalar Qur'ani a ƙasar nan irin irin da ake ake aje kan shi cikin wahala jama'a ba dole wanda ya iya a yaba mishi ba akwai wani malamin mu da ya taba zuwa daga daga daga Makka malami ne professor ne a Ummul Qura suka zo nan Najeriya suka sun zo wani aiki haka sai aka yi su Borno can Maiduguri ƙasar Qur'ani din nan aka yi su tsangaya suka je suka ga mutane suna ta fafatawa ana ta satu wasu kuma suna rubuta alkurani abin ya ba su mamaki na rawa wannan suna ta mamaki sai ce a nuna mashi na wannan mutanen suke kwana ina ne hostel din su aka nuna mai tiskadi ya ga wurin kawai sai fashe da kuka ya ce yanzu anan suke kwana waɗannan ba da ta alkurani anan suke kwana ya je mota shi kawai ya ɗauko jaka ya buɗe ya dinga raba musu dala ya dinga ba su sadaka dala wannan ta amerika ba da ya koma saudiya shine kullum sai ya yi kuka ce ya je ya ga wasu mutane a afirka suna karanta ƙwar'ani sun iya amma suna cikin wahala jama'a haɗa sadaka za a kai musu in ka zo halƙa shi da yake kasar ƙwar'ani inda ka ɗan najeriya ne da ya ganka ya ce najeri ce na ce a ƙufu mai a filbiya ce ku ba shi 100% ya ce kawai ba sai an gwada ba ce saboda wahala da suke sha a garinsu su yayinsu a cikin ac suke a cikin daula a cikin ni'ima kayansu na 'yan gayu ƙur'anin ma ipad ne ake raba musu ni ƙur'anin ga AC ga motoci ne gayu amma sai ga wani bai ma iya ba hanji kuma malamin ba zai iya gyara ne ba amma nan ka duba ga wahalar da almajirai suke sha jama'a ka duba ga wahalar da masu yin hadda ta gaske suke sha a je a killace mutane da kayan kuskure ga malaman hadda galibin su azzalumai ne zane yaron mutane na gama ba sa ɗaya ƙafa wallahi wani lokacin ba zalunci ba ne ko abin da akwai frustration ko
saboda ai an yi zamanin da idan na karantar da yaro ka'ida ne bayan na karanta ajin ma ya in aka zo ana muraje ana kowa sai karanta kai da kanka da kayan kuskure za ka je yi sun dariya duk wata ɗaya bulala ɗaya duk bata bulala duk wata to tana jika ne kawai
sai zama yaran suna kokarin su da tsayawa mu da kwana afirka an saba da sai an daki mutane ko me shi ne kawai saba da sai an daki mutane Allah ya kyauta duk jikin mu ma bulalu ne duk in da jikin mu akwai bulalu da da tabbai na duka Allah ya gafarta wa malaman mun gode daidai da haka mun gode ba ma ce Allah ya isa ba wa an al-bara ibn azib qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zayyinul qur'ana bi aswatikum ku dinga gyara muryoyinku da alqur'ani kar ku dinga karanta shi haka kawai wa an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama qalat abta'atu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laylatan ba'da al-isha aisha take cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye an je masallaci ta je masallaci sallah sai annabi ya riga ta dawowa gida da ya dawo gida ita kuma ta makara bata dawo ba sun maji'itu daga baya sai na je na dawo gida faƙala aina kunti ce na kika tsaya ba laifi ban nan ka tambayi matarka ka ji ta yi latti lokacin da ya kamata ta dawo gida daga makaranta ko daga asibiti bata dawo ba ka tambaye ta kar ta ce ni kana zargi na ne a'a aikin shi ne shine qawwamun alayki kaga annabi ya tambaya Aisha aina kunti wato mutum ya tambayi matarsa inda ta tsaya qultu sai na ce masa kuntu astami'u qira'ata rajulin min ashabik ina sauraron karatun wani ne cikin sahabbanka kaga ya nuna halaccin mace ta saurari karatun wanda ba mijinta ba malami ajnabi ya koya mata qur'ani ko ta saurara ko ta je wa'azi mijinta ma bai san ta je ba sai daga baya ta gaya mishi kamar da ana bata ga annabi cewa to zan fa je wa'azi in naga ana karatu zan saurara ba lam asma mithla qira'atihi wa sautihi min ahadin ce wallahi ban taɓa jin karatu mai daɗi irin na shi wani yanzu matan shi tana ce mashi ta ce kai wallahi karatun malam wani akwai daɗi ce to ka a ƙara kuna ga tashi a gidan nan wani sarkin kishi kalat sai ta ce wa qama wa qumtu ma'ahu hatta astami'u lahu yayi qiyamul layli ni kuma sai na tsaya a baya ina bin sallar sa dan in ji karatun sun maltafata ilayya fa qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya juyo gare ni sai ya ce hadha salimun ai wannan salimu ne maula abi hudhaifa in kun tana mun karanta labarin shi a baya ɗaya daga cikin mutane hudu alarmi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salim ibn al-mughaffal alhamdulillah alladhi ja'ala fi ummati mithla hadha nabi yace na gode wa Allah da ya sanya a cikin al'ummata akwai mutum irin wannan shine hadisin da ke ishara cewa alheri ne ya zama a cikin al'umma akwai masana alqur'ani gogaggu kago a cikin wannan akwai yanzu malami annabi sallallahu alaihi wasallam yana farin ciki da samuwar dalibi wanda ya iya abin da yake koya mai shine salim kuma yana godewa Allah akan wannan alkhairi da Allah ya yi a cikin abin nan sannan yana nuna albarkar da ke cikin samun masana Qur'ani a cikin al'umma shi yasa malamai suke cewa dama shi haddan alqur'ani fardu kifaya ne ko da mutane duk za su ki gaba daya to dukkan mutane sun zama masu laifi a ce a zo gari ko anguwa ko wata al'umma ko wata alƙarya alaliba kakkan ba wanda ya shagaltu da karantar da alƙur'ani ko karatunsa muna mutanen wannan gari ko na unguwa gaba ɗaya suna cikin zunubi idan kuma sun tsaye a kai to sauran sun tsira saboda waɗancan da suka tsaye a kai kuma wajibi ne akan sauran mutane su kula da haƙƙin waɗannan masu karantar da alƙur'ani duk da mun faɗi cewa mun karanta a baya cewa asali ba a so mutum ya karɓi kuɗi da ya kaddar da alƙur'ani asali amma mun yi talilin magana cewa amma ya halasta musamman irin wannan zamanin saboda in aka ce ba za a bada kuɗi ba yanzu to kowa zai ke karantarwa sai zama kuma harkar kanta da alƙur'ani ta lalace idan ba wanda zaka aje ma yara yanzu ka ce wai ba za ka bashi kuɗi ba ya wuni da ƴaƴanku asabar da lahadi tun daga takwas na safa shi da na yamma ƴaƴan shi shi mai zai ba su mai zai ba iyalan shi ko kuma tun daga monday har har laraba ko har alhamis yana kanta da ƴaƴanku kullun da asuba ko kullun da dare wani ma kun dauke shi daga garin su Kano ko Sokoto ko Maiduguri ko Zaria kun kai shi Abuja ko Lagos ko Kaduna ko ne yan birni kun aje shi a can sai kawai shikenan sai dai kullun ya sako jallabiya ya kanta mu Qur'ani kawai kuma ya ci gaba da salati kenan dole ku bashi kuɗin da zai ci abinci da inda zai kama haya da abin da zai aika ma ƴaƴan shi ko iyalansa da sauran shi ma ya rayu kamar sauran mutane to da haka malamai suka ce to ya halasta a matsayin ka'ida ittikhadu akhaffid dararaini daukan matsala mafi karanci ko dai a kiba da kuɗin saboda hadisan da suka ce bai kamata a bada kuɗi ba shikenan a rasa wanda zai koyar da alkurani tunda gwamnati ba ruwanta da gwamnati tana bayarwa da shikenan an zo na lafiya ko kuma a bayar din a samu alkur'anin ya zama na an an an aje waɗancan karatukan a gefe a ƙasar ƙasashen da aka san daraja alkur'ani duk mutumin da ke da alkur'ani to gwamnati take ɗaukar ɗawainiyarsa yanzu nan masallacin idan akwai wanda za a turo mana matsayin liman ko wanda zai koya ma yara Qur'ani a nan masallacin sunan shi yana can a gun gwamnati cewa shine limamin masallacin gidan marigaya da tsoho a wuri kaza duk wata zai ji alat yadda kowa yake ji lafiyayyen alat zai ji so da kabe in ya zama zai tambaye ku komai ba sai dai kawai yaran su ya karatu tashi ya wuce shi ya tafi saboda gwamnati ta riga ta ɗauki ɗawainiyar wannan aikin da yake to mu ko yanzu babu inda ka ga makaranta Qur'ani yanzu tafi sabilillahi ce ko kuma irin wannan ta kasuwanci ne saboda haka a dinga samar da masana alqur'ani a ko ina to alkhairi ne zai zo a cikin al'umma kuma su san Qur'anin yadda ya kamata a haddace baƙin a iya tajwidin a karanta a iya fassara a san farshul huruf ɗinsa a san fassararsa a san asbabun nuzul a san nasikh wal mansukh ai aiki da shi sannan a karantar da shi to da qur'ani ya isa kundin da zaka cinye rayuwarka kai ta bincike da nazari akan sa iya rayuwarka bai da mutane suke dauka kawai da annan karanta sama sama shikenan wannan su wuce wannan su zo wannan su wuce wannan su zo shi kuma malamin aka hayya tsufa ya rasa ma wa zai kama a matsayin wanda zai gaji majalisin nasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata hadha salimun wannan ai salimu ne maula abi hudhaifa alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati mithla hadha ina godiya ga Allah wanda ya sanya cewa a cikin al'ummata akwai mutum irin wannan an muhammad ibn sirin kala kanu yarawna hadhihi alhana fil qira'ati muhdatha ce mutanen farko malamai cikin sahabbai da tabi'ai suna ganin cewa irin wannan lallauya murya irin karatun yan tangimi kenan a dinga lallauya murya ana sama ana ƙasa da wannan wani abu ne fararre wani abu ne da ba a san shi ba a zamanin salaf saboda ka sai a tsaya iya abin da tajwidi ya tabbatar an anasin anna aba musa radiyallahu anhu kana yaqra'u ba ta lailatin famasha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasma'u wata rana abu musa al-ash'ari yana karatu cikin dare sai annabi ya ya wuce sai ya ji falamma asbaha qila lahu da gari ya waye aka ce mishi ai jiya annabi ya ji karatunka qala law alimtu da habbartu laka tahbiran mutane sun muka ishara wala shawwaqtu laka tashwiqan da na sa maka qur'anin ya ƙara shiga cikin muryarka cikin zuciyarka wa ana anas ibn malik an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna li kulli nabiyyi bi kulli shay'in hilya kowane abu yana da kwalliyarsa yana da kayan kwalliya wa hilyatul qur'ani as-sautul hasan kayan kwalliyan alqur'ani shine murya mai dadi wa an ibn abbas qala su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi ahsanu qira'atan an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce cikin mutane wane ne karatun shi yafi kowanne kyau qala yace allazi idza sami'tahu yaqra'u ra'aita annahu yakhsha Allah azza wa jalla wanda in ka ji karatunsa za ka ji alamar tsoron Allah za ka ji muryarsa tana alamta akwai tsoron Allah a ciki ba son burgewa ko yayi ko wani abu makamancin haka ba wanda muryarsa za ta tuna maka lahira raurawarta da yadda take ainihin wato tafiya tare da ma'anar zancen wurin tsoro ka ji muryar ta alamta tsoro wajen ni'ima ka ji muryar ta shawaka ka zuwa ga ni'imar to wannan shine karatu mafi kyau wanda ya tafi tare da ma'ana muna ganin bari mu dakata a nan insha Allah Allah ubangiji ya sa mu dace abinda muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah kuma ya sa mu gama lafiya sai ayi hakuri da abin da ya samu dole mu gode ma dan uwa malam Dr. Yusha Yusuf ga nan Allah ya saka mai da alkhairi shi yake rike majalisin nan ko da yaushe saboda gaskiya ni sai a hankali abubuwan sun dan sha mun kai galibi na kusa wata biyu bana garin nan haka abinda ya sawaka shi za a yi insha Allah za mu ci gaba da yadda muke ni da malam Yusha kamar da muka saba insha Allah in baya nan in bana nan zai yi in kuma ina nan zamu dinga yin tanawub mako bayan mako Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته